إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurinmu a markas ahalin sunna wal jama'a wanda ke gwarkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha shidda ga wata na rajab hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da bakwai ga watan biyu dubu biyu da ashirin da uku yau sha Allah za mu yi darasi na ɗari da goma sha hudu cikin littafin bulugul mara darasi na ɗari da goma sha hudu insha Allah muna dai cikin kitabul jihad a ƙarshen darasinmu dai na bayanin neman uzunin uwaye akan zuwa jihadi fi sabilillah da mahimmancin biyayya ga uwaye idan ba su ba da uzuni ba a dangana yi bayanin inda jihadin bai ayyana ba inda ya ayyana kuma a nan ba jiran komi za mu tashi يتي وعن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين abinda yake wannan ruwaya cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce na kubuta kenan ba ni ba wanda ya tsaya duk musulmin da ya tsaya tsakan mushrikai ba ni ba shi wannan iya wajibatar da barin zama tsakiyar mushrikai duk da wannan ya ce rawu talasa sanadu sahihin rajah al-bukhari irsala to iradan dai hukuncin da yake bada wa korwayo ingantattu na la tara naruma la tara naruma kada wutar kuta-kuta ta juna na dai hana zaman musulmi tsakiyar mushrikai a wannan shi ke cewa irin kamar na ga ƙarshen rayuwa ta usaimu da rahimahullah lokacin da ya je amurka ya yi babbar muhadara ta musulmi na can wani cikin nasiha da ya musu ya ja hankalinsa cewa zamanku a nan amurka inda idan neman duniya ne da rayuwa ta duniya zamanku a nan hadari ne bai halitta ma dai wanda ya zo wata hikima ko abu na da'awa wata dai darura da ba ta kawo ka amma zaman rayuwa ta musulmi a wannan yanayi shi ce gaskiya bai ga hujja ba akan haka duk da wannan abinda yake nihi dai hadarin zama tsakiyar mushrikai ga lahiyarka ga iyalanka ga tarbiyya ta iyalai an san irin wannan wurare yana da alaka da cutarwar tarbiyyar iyalanka kansu wanda a aikace mutum zai gani an ba wanda Allah sa bai dace yayin kokarin kwarai da iyalan shi zama a can masu zama a can kin ma hatta musulmin da suke zama a can za ka wajen ɓangaren iyalai ba ka dage ba za ka gaskiya tarbiyyar ta saba mataka ina ta wani lokaci wani mutumin sudan irin wannan 'yan tawaye ya gudu hijira ta amurka ba musulmi ba ne amma yana da wannan suna ƙida ko mutane masu cincin na taɓa iyalansu wanda suna da wannan kishin iyalai sai a cikin gida da sai ya fito sai ya ga wani ya girma ya shiga wani ɗaki wannan ma ga ci ai abokin ɗaya shi abokin ɗaya shi na ne kwana ya ce mene aka ce abokin da shi ne haka take amurka suka ce wallahi wannan abin ba wannan a nan dai ya yi fafata da shi ɗan fafata an watsa ya ce ta ku gama kamu ya ce wallahi inda haka ake rayuwa nan wannan koma gida a kama ne kuma da an san gudun hijira ya ce kana ji da ka ba sa da aka wai hudu koma zai gida ga abin da mai da shi da yi wannan aka mai afuwa sai gida koma so da ya koma na gaskiyar magana mutum in dai ba darura ta rayuwa ba zaman iya da matsala to mutum shi san halin da ke ciki amma dai ba ta darura gaskiya ka zama inda yake tsakan musulmi inda yake da tarbiyya balle ta iyalai to amma an waye gare wasu wasu lokata ya wani lokaci aka waye gare me ka musulmi suka yi yawa irin wannan wurare sai aka waye gare kasashen musulmin kuma ake tsangwama wasu musulmi har tsangon mutum akan aƙida ko musulmin kasar musulmi ce amma kuma ɓangaren aƙida ya ga tsangon wani kuma ya kasa zama a nan kin wani mabuci za a yi an aka ride shi ba da zai tsira ya je cankin ya je cankin ya tsira kuma bai taɓa shi kasuwanin kiran shi ta gaskiya shi da almuhim tun zai diba masalaha tarbiyyar shi da aƙidar shi wani ce hatta kasashen musulmi duk inda kake da barazana ta addininka ta aqidarka addininka ba kai ce wanda kake so ba to lokacin bar wannan wurin kaura karkashin wannan suke cewa kenan idan tura ko canki yahi lahiya ga aqidar ga imaninka kana iya zuwa can ka wannan dalili din dai babban abin kare aqidar tarbiyyar ka kansu amma indai akwai barazana bai halitta ka zauna a tsakiyar su wannan shine abinda yake wannan magana وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية متفق عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه هنا شيوا من زعل صلى الله عليه وسلم يأتي باب الهجرة لا هجرة بعد الفتح باب الهجرة بايم مكة me ma'anar magana kahin fatahu makka ai hijira wajibi ce daga garin ka je ma'ana daga makka dole ka huta ka tayi madina dan makka dole huta he dai in ya kasa ko da darura dole ka huta kamar musulmi a madina lamma alfa lamari haka lamari yake dole ka tashi da dai kamar musulmi dan kare addinin Allah to yanzu kenan da makka da harbi to yanzu bayan buɗe maka yanzu an ɗauke wajibcin huta daga makka a tahi madina don hijira wannan hijira ce aka ɗauke yanzu tun da an buɗe maka yanzu ɗan maka yanzu ya zamana a maka ba buƙatar hijira don ta kuma zaɓi islam shi ne kwa ba ganin ba za mu ga ganin hijira a gaban shi Allah tana da lokaci wanda ba ta yankewa amma wannan ana maganar hijira asali waccan wadda ake daga maka ta yi madina shi ne a wannan kwanan a wancan zamanin ma ana magana 'yan makka ake magana ba sauran garuruwa ba a wancan zamanin ma 'yan makka bitadid wanda da dole da makka tsaye daga ta yi madina ta wani abin ya kaɗoki sai ce walakin jihadun wani amma dai jihadi da kake iya nan kuma da niyya ta kwarai wajen wannan jihadin da za ka yi wannan jihadi tun bayan bude maka duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam haka nasin qur'ani Allah subhanahu wataala ya bayyana mana bambanci ɗan farko da ɗan baya la sawi minkum man eh la sawi minkum man la sawi minkum na afaka duka da fata waqatal to to ulaka azam darajat ko ita ma to min allazina anfaqu min waqatalu kullum ala Allah subhanahu kenan Allah ya ce la yasir minkum man amaka bil fatal wa qatal bisa zawa daya a cikin masu imanin man amaka bil fatal wa qatal wanda yi ce da duke shi yayi jihadi ka bude maka Allah ce ulaka adam darajata wayannan masu ɗan harko suke ko da girman daraja ko na ko shi kima amma ɗan harkon tashi suka yi halin harko kayan abu da maka zaron su Allah ce wannan su suka yi girman daraja min lazi da qatil min ba'da qatil wanda suka yi jiga baga suka am suka suka yi ciye bakin suka yi daga baya amma wannan su ne ɗan harko tunda kullum wadannan husna ko na da ba shi hada da kodin aljanna don da jihadin amma ɗan harko sun yi dan su suka abun daga baya kuma yanzu Allah ya bude su ne tushen tushen aka tushen harko kenan maganar jihadi tana nan in wannan ana maganar a wancan zamani na maganar jihadi fi sabilillah lalle ce wata wata daraja ce Allah ya ba sahabbai an horko akan na baya wannan haka Allah ya ba su to wannan ce iyar wannan matsayi da Allah ke ba bayi duk garin ko kasar da aka je aka kai wani abu na addini wasu ka haru zuwa suka yada addini suka kawo shi gaba dole ne gaba su bai samu darajarsu kawai ce wani gari ne wani ya je aka bude da'awa aka kafa addini aka tsara ma addini wannan an kawo ko sakin kiyama wannan ƴan warkun suna da kamashi a wannan gari ko da wani ya zo ɗan garin ya yi imani ya gyara ya kin jihadi ya banya san su ne bi ya ƙarshen masan sunan hasana ya ƙarƙashin wanda ya sunanta sunna kyakkyawa kenan suna da kamashi har tashin kiyama kenan jihadi iya nan kuma da niyya ta kwarai domin niyya ita ake lura akan wajen jihadin fi sabilillah mataka ba niyya ta kware shi ta ka maka ruwaya za maka ruwaya ta gaba wannan dai ruwaya bukhari ya ka muslim ya ka wa ana abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala li takuna kalimatullah al-ulya huwa fi sabilillah wannan wani jawabi ne na wata tambaya wani mutum kawai ya zuci ya rasulullah رجل يقاتل للذكر للمغنم ليرى مكانه يا رسول الله me matsayin mutumin da ya yaki don samun ganima da wanda ya yaki don samun don suna a ji labarin shi da wanda ya yi za a gama zakunta shi a shi ne ba da wannan amsa duka dai ga amsa a takaice inda wata manufa ce ya ce man katala da ta kuna kalimatun lahi da kuliyar musulmi duk wanda ya yaki don neman ɗaukaka kalmar Allah shi ne kaganin niyya ta ƙware kilasi don addinin Allah yi to me wannan niyya shi ne yake jihadi fi sabilillah wanda ya yi na a gani an gani da a ce an ce don ganima ya samu shi kenan amma wanda yake hakikanin mujar fi sabilillah wanda ya don neman kalmar Allah ta ɗaukaka shi ne fi sabilillah nake iya kama kenan iya ta ko da ji ana maganar jihadi idan mutum ya kyautata niyyar shi a lokacin jihadi fi sabilillah wannan duka muna yanzu maganar jihadi ne dukan fage na addinin aikin Allah niyya ita ce tushe shi ne an yakuna khalisan sawaba ya zama da abin ai dan Allah shine tushen aiki alalillahi din khalis da abin da mutum zai neman sakamako a wajen Allah subhanahu wataala jigon abu niyya annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada bayanin cewa inna la inna la la yu'ayyidu hadhihi birrul fajr yace Allah na taimakon addinin mutumin banza ma kuma addini ya ci gaba wata ruwa ce malasa mamaki ce Allah da zai ce wanda ke bai da rabu a ciki amma kuma zai taimaka ma addinin Allah yawa addinin Allah yake amma fajiri ne ba shi da rabu a cikin addinin amma yawa addinin aiki amma shi bai samu ko yan wa nawa za ga misali abu nawa na taimakon addini ga kawure su kai na taimakon addini amma kuma an taimakon addini amma suna da rubuta da rubuta wanda da abubuwan ke sadarwa gaba daya da ke da dubba tura su kai ba dan a ce dan ba tura gina kaza ya kaza ya kamar kaza aka buɗe a gari ya ce samu lada isa da gaba daya kenan ba na yi ba a yin jigon abu dan Allah wannan shine magana ta haka misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin farkon manzon hara tura wuta ai ya kama ganin mai jihadi fi sabilillah ko ai ga ga annabi da ke mutane uku da za a kawo su a hara hura wuta su cikin mutane suna farkon suna lomo hari a wuta kaga a zahiri a duniya suka ko ta bakon addini Allah suka yake kwari a zahiri mai jihadi da malami da mai yin kare naka ta da mai ilimi da wanda yake jihadi fi sabilillah da wanda yake naka ta ha mai ciyarwa kaga duka wani ba su addini bai daya amma kaga wani suna fara gore wuta na kice za a kawo wanda yake ya yi jihadi har ya shahada a wurin jihadi a sama ya mutu gaba da ma za ka shi Allah zai ce a kawo shi da ce bawa na na baka kare ciki na baka za ka za me kai da masu baka ce ya sauri ya ce ya rabu ai na yi jihadi na yi bala'i na addinin kai da baka na mutu ma Allah da jakar ya kake ka yi mai dan a ce maka sarauki an hudu Allah ba mu da umarni ko kama shi ku ja shi ku shi gidan wuta a kawo shi ma malami ne bawa na na baka ilimi na baka baiwa mai kai ya Allah na ya da addinin ka na karatu na karanta na ya da addinin Allah kam ya kara bayani Allah ta kazarta har ya kake kayan da ƙara ƙare an ce ma kai dan kayan kayan kuwa karatu alimin ilimin an gaya maka ci amudi an gaya ma duniya kayan kuwa karatu kayan kuwa iya kenan wannan mutumin da ta ce yi dan a ce shi ya iya gwani ne wannan gwani wannan nemo na abu dalilin sun da ta ce duk ake da yana ce ƙarya kake ba kai ba da ni ka yi da a ce maka makaranci ku ja shi kutuwa gidan wuta sai wani shi ce wannan shi na ce haɗarin din na ka samun saɓani na malamai na maganar musabaka ta ƙur'ani dinin da za ka ce halaka ne dole gaskiya a samu yara aƙida ta manuwar yin wani abin don Allah a zaburar da su a kwadaitar da su da sakamako da Allah zama babban makarantun Qur'ani da makarantun Qur'ani da uwayen shi a ba su wani abin a gaba ka sa masa wani kurin kwadancin musabaka wani ya ci inji ko ya ci mota ko ya ci kaza wannan gaskiya tabbas akwai matsala kan shi ana mukaddara duk da bangaren rinjayen ana iya yin ta to amma yaro ya tashi da yi don Allah ya san wannan sakamakon Allah ke badawa shine a gaban shi wanda kuma abin idafi in yazo amma kai zaman to kurin wanda zaka zaka duk mun iya wannan sa sabaka ai ya kare zaka yi wani kuka na takeici biki ba sai ka duk abin da ya asara ya bi dare ya ta wane ne sai ka iya takeici ya bai kuma gano saboda bai ci musabaka ba kamar ya asara kamar ya asara sai kamar duk wannan karatun da ya ta yi bin dare ya yi sai ga ya asara haka ke ji ta hasso ya ya gwada kare shi haka ta kuma matsala tun da aikin da na Allah ke balada shi ya nabi sama sabon karjar rufin ciki ta kuma matsala shi albani rahimahullah ya kawo matsala ta yaran wannan ce masu cewa ai dan azabarar da su rai ce to wallahi duk wanda bai yi aikin Allah dan Allah dan wani abu bai iya irin wannan musamman addinin Allah ko duk masu yawan da ba dan Allah ba ta Allah ko addinin musulmi ko dan duniya sai a ransu na haka sama yara shi dan Allah ta fa'a wanda ake samu gobe kiyama na kuma ba in ya zo abu ne idan ke zama to shine da madogara kaga nan da kaga an kamo malam an kamo malam ko da bangaren da gashi dai kuma yayi kuma ya yada amma da sai eh kai da ce Allah ya ku zuwa shi da muta to ka kame kudi shi ma ya bada ya kaza na kaza na kaza na kaza a cikin ya kake an ba kai da ce man ku kyauta an hudu shi ma kaga kenan jigon abun fa'ida komi zuciya niyya da kyawawa وعن عبد الله بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو mazan sami ke cewa hijira ba ta yankewa matuka ana yaƙar abokan gaba ke matuka akwai jihadi akwai tsangwama kenan kullum na yakwata maka hijira ta barin inda kake ka bar wannan wuri ka je inda yake ba barazana wannan cewa duk wanda ya mutu a wani wuri wanda bai iya bautar Allah yadda abin da ke wajibi da yake kanshi domin misali musulmi mai imani akwai abin da yake farza ainihin abin da kai ne baka iya gudanar da abin da yake wajibi kanka wannan lazim ka bar wannan wuri ka yi inda za ka iya amma cewa akwai musa'ar wani addini ta da zama ya musa'ar daula ba ta kaza ko ta kaza wannan bai sa ma warke domin kai dai kai naka wani haka hujjar sahabbai irin su ja'afar irin su abu musa da irin sahabbai dama suka sabu da sufina da dai in hijira ta habasha annabi sallallahu alaihi wasallam ta makka kayan hijira suke suke habasha duk da san habasha ba dole ba ta islamiyya daula ce ba ta musulunci ba duk da kada amma shi sarkin a ya musulunta shi ne jashi ya musulunta sarkin habasha musulmi ne kuma da shaida kan musulma hatta mutuwa da yayi baka mai matsala da wannan shi ba matsala da yawa shi ne aka fara wa sallah kada kai balle wani kawo shugaba ne amma bai iya canza wannan daula shi ke jagorantar ta amma Allah bai kama shi ba za ce kafuri ne ko ya zama dara harbi gidanka idan kafurci ne masu kiyaye dai an ka zama zaka manzo a Nijar masu manzo harbi ne lokaci lokaci daji cikin duwatsu ka zamana haka akwai masu na kiri na cikin hijira su a wajen zama cikin garuruwan Nijar Nijeriya kun kafurci ne laifi ne jinin ka ma sai halitta nan dara harbi ne kuran dole ka yi kuma cikin duwatsu cikin itace can ma kun ba wani amiri kurin kan Allah ke yi a takaice dai wannan iya tabbatar ma da cewa kaga darura da ta sa bai iyawa ya yarda zuciya komi amma bai iya zantar da shari'ar amma ba a ce bai da zai yi shi kaza kuma akan wannan daula shine shugaba akan annabi sallallahu alaihi wasallam yana Madina wasan tsakanin Ethiopia Habasha da Madina a radda ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu yace dan uwanku Najashi ya rasa a yau diba abun sai waye ba wani waya telefon da zaka babu sai wahayi kurum yace yau dan uwan ku musulmi ya musulta a tsakiyar mushrikai yace tsakiyar kawar yau musulmi ya mutu da haka yanzu tun ba mai sallah wasu yin gaba gaba abu ba musulmi bane ba yace mu tashi mu je mu mai sallah annabi sallallahu alaihi wasallam inda ake sallah gawa ya kabbara safai a bayan shi aka mai sallah zaka ga yau to kace akwai matsala tare da shi masu karanta shi ba ma a fi ba shugaban ne gaba daya kun bazalar islamiyya a lokacin nan manzala yana makka yana madina yana jihadi fi sabilillah ana komai addini an kawo daular islamiyya a madina ba shi kadai ba irin su Ja'far da sauran muhajirai ba suka zama na Habasha suka cigaba da bautar Allah manzala zama hayyar ya koma madina yayi hijira aka yi badar suna Habasha aka yi Uhud suna Habasha aka yi Khandaq suna Habasha can daga baya sai a shekara ta bakwai shi ma an ƙare haibar an ta haibar an ƙare an zo da ganima ya ga ja'afar da sa'o musul asha'ari ya ga sun zo sun zo madina da suka ke ya lokacin suna mashi za a zama suwa ya shiga daga tukun suka zo tawagarsu da su da wasu 'yan yaman ba suka yi iskal habasha sa sa'o musul asha'ari a musul ɗan yaman ne amma sun yi iskal sun da wasu mata da masu imani sun zama lokaci kuma suka taso tare da da sauran yan muhajiran farko suka suka zama a madina bayan ya karya haifa a da ina ga cikin mata masu imani da wani da kuma ne kace musu mun riga ya kunta ta ce kalla ta ce ya mun riga mu mun yi hijira takka ya zo nan mun hijira masha a da annabi ba ta ba da gaskiya masu hijira guda biyu yaman sai hijira masha mun hijira da kafa da zuwa madina na mai ba ta falala ta hijira biyu wannan ana ba wanda zarge su sun zama da kufur gidan kaza kaza suna zamane da suka zo annabi sallama ya dawo da khaybar har kace bi ayi ma'afara bi fita khayra aw am gudum ja'far annabi kace da musamman ce horin ciki mai manyawa annabi ce horin ciki mai manyawa da me zai horin ciki bude khaybar ko ku zawo ja'far sun zo annabi musu mahabi ji da zawo su bayan cika da bakwai ka kenan idan mutum bai da tsangwama zai iya bar da addinin shi duk inda yake ba wajen shi bar wannan gari kun balle ba kuma bangare guda a ce kuma da'awa ce ma sai amma alamar suke cewa idan ya zamanto wanda yake zama a wani wuri bayyar kalma ta da'awa ma zaman shi ma'anin yahi da bar wurin ya kai ma ya koma take daular islamiyya bangaren da'awa ya zama na a inda kake mu shirkan da akwai da'awa a yar kalmar ta yi ma'amma wannan suka ce da maganar hijira kenan akwai ta hali ke badawa tabbacin da gurshin tabbacin ta in dai akwai tsangwama in babu tsangwama kenan ba wajibcin ta sai ya ce wa an abdullahi kuma zan wanzu abin da ke kara abin yanzu dole abin da kai aiki da aka ce abin da halin halin muka cika yau yau yanzu idan a zai ce na ka da dala salami yanzu ba saudiya ba ita ce kurin kuma ka kan gaje ka muka za a bilo ka ba garin ku bane yanzu ka muka za a rabe hadda an kudu hadda an kudu sa maka to kowa ce saudiya zama saudiya gaba daya a gajen zara salima ce ke yanzu babu wani zama kenan babu garin da ka zanna tun da an ce eh, hijirar salamiya ko to babu da za a duniya don ba in ba saudiya babu da salamiya to can ce ma an kace zaka buga za a hada an kula mai garu wannan tsarin da tura suka kawo na nationality tsarin tura suka kawo na shi asali babu shi babu ga nationality aqida ce mun ci da su a musulunci aqida ce da su ta yin Qur'an idan kai shahada shi kenan kai musulmi da kake nan kaza kake a kaida addini abin da yanzu bazan dinar ce huda yanzu a yau jayin hudawa nationality israelian ka zama to kullun kai israeli ne inda kai da wani addinin su kullun kai na kasa ne ne ba za a baka ma taka da kudin da kake israeli babu nationality na nationality to kai ba za ka bari duk wanda yake nasu ne aqida sai cikanta in dai amince ya cikin addinin shikenan kai mun mun saka su tura sun sa mu ba mu da kudin da aka fadi wannan eh kudin kowa da kasai shi muka san sauke kudin bai yiwa dan Saudiya su ba ma magana ba arme ma arme ma an hana tsakanin bangare kwallon aka aka ba uzuri kwallon abin yayi wa zaure mata sun yi ba bane aka ba uzurin arman etaranji tarmin taranje ko dan Dubai ne ko dan ina ne ko dan Yaman ko Dubai ne a Saudiya haramun laifi tarmin tarmin dan Dubai ko sharika haramun ne laifi ne ta taka duka zan mata suna suna suna suna gurmai a basu uzunin yin haka ne kaga bai kaga bai kaga suke nan magana da zan mata ruwa dole ka zama dole ka zama ma a garin dole ka zama a garin ba inda ka magarin naku ba can da ba za ka zama lafiya da ba dole da kaje ka ce kai ba da kasa bane ba ka gani malabu alhamdulillah a yanzu dai wurare da yawa inda ke tsangoma akwai ta amma ba wuri bane mai yawa gari ba hatta masa da ake magana da ake yi magana na Palestine kin nan ko shi malamai da suka ba albani rahimahullah duk sun ta min raddi ɗan Hamas da sauransu ƙungiyoyin jihadi kan cewa shi yace bai ga hujjar ba dan magana ƙasa ta ce ku zamana a wannan yankin Isra'ila ana kashe ɗiyanku ana juya tarbiyyar ku ba ku iya komi kuna sunan kasa kin kasa ne annabi san ba zama maka ba ta sa wuka ba maka gari a maka ba su waya maka suka bar maka shi aka ta albani ba wata hujja kun ya gurin ana kashe gurin ko kuma ka rubu ana kashe gurin ana gurin ka ba ku kana ma sirri su kashe gurin kuna cikin su to ku hijira gurin ku bari ku ta yanzu ku hijira amma na musu game tana musu kiya ɗan ikhwan da waye an abun ya shafa ala kwalle ban Allah kawai magana to ya kasu kuma ai abin da ake magana kishin kasa ce ku ta ku je ku jihadi na kowa yake jihadi ku zo kama ka sauku amma kuna ciki ana kullum kaman an mai kaman kaza a kamar kuma a kashi haka suke musu da ka san kaza a kamar lushin aga dama kuma a kamar a kashi to ce annabi ya ya san makka kuma ya ce babu gindi suka mita ta duk duniya ba gindi suka amma ta amma da shi abu baka yabar makka kuma sun bar da zaba zaba makka garin su ne da gidan su da komai da uwansu da komai suka bari kan matsala ta ta kira ta addini wata kuma ta ta kishi kasa kuma kuma ta bace ai ta muku a ganin kuma da su wasu bangaren ta tana ga don ka bar musu wancan kin to magare Allah shaida mu da gwa kenan dai maganar hijira din da mutum ke samun tsangoma bai iya zartar da abin da yake farzu ayin a kan shi to wannan tashin kiyama akwai wannan wa annafi qal aghara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bani mustalaq hum gharun فقتل مقاتلهم وسبى ذراريه حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه وفيه وأصاب يومئذ الجويرية wannan ruwaya ya kawo ta karkashin mas'alar sanar wasu salama ma'ana agar me agara ya gara me ake cewa ka kaiwa mutum hari ka zama da kashin harin ba zata harin ba zata bai labarin kusa kuran amma mai shi nan kiranan sama ya kai harin ba zata gabanu matsalar kuma hogarun wani wacce hun ga mana gafirun suna suna na sun gafar bas ka ka bas amana ka gurin ko su kawai gari gurin amma min su fa qatala muqatiluhu ya kashe duk wani mayaki mana ya yaki mayakan su to suka haji kai masa kare kansu annabi ya gama da su kuma wasa ba da rarihum kuma ya kama kamammu na yara da mata nan me ya fikin kama kan Abu Bakar Hajar kusa akwai mutane aka ce haramu ne laihi ne a kai wa mutane hari ba tare ba da an sanar da su akwai magana to amma kashi manzana sama manzana manzana sama ya yi hana masa samun juriya cikin balda cikin da kama to nan menene ta fi yin maganar cewa banu mustalak tsakanin su da su manzan Allah babu wani ahad tsakanin su da shi kuma cewa mu yi imani an sanar bai kare doka ta Allah ko dokar da ya kafa ya shi ya hana haka kenan cewa nan akwai magana sun samu labarin kira ba su amsa ba kai musu harin ne aka je musu ba tare ba da saninsu a ce nan iya kawo rage kisa ko rage haɗarin yaƙi irin wannan haƙi na bazata nan da nan a murkushe haka aka murkushe ba musalar cikin wannan hari na bazata kenan akwai harin bazata amma ya zama to can kahin shi babu alƙawari tsakanin gudu su da wata sa ƙulani ne suna cewa ba an akwai alƙawari tsakanin gudu mutane ko da ko an wala ce wadara to kan ku kai mu sai kun ga musu ku zama to fa mu zama alaka ba ya zama to kowa sai da magana amsa mu da mu da ku ba babu alƙawari babu zaman lahiya san da haka nan ko da mun gane ta ko da ko da kun gano ko da kun gano akwai suna da munaukai da za su dara ku aka nan ku kai musu hali sai kun ga masa hali karara mu da ku babu yarjejeniya daga yau yanzu kuma daga baya wannan kuma maganar zamba ko a kai musu ba laifi bane bayan sun san da babu zaman lafiya tsakanin gudu amma yaudara musulunci ya hana ta to zinan da kenan ya ta annabi yayi wannan hari na batata akan wasu dalilai sai wa an Suleiman ibn Buraida an Abi an Aisha radiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza idza amara amiran ina ga na na ku me yasa bi sa shadda ba kamin kin amara ne ba amara akwai shadda kaida amara ne ta amara amara ne amara amiran idan musulama idan ya sa shugaba na tawaga ala jeshin ausariya jesh yaki mai yawa tawaga babba mai yaron sarasama in yana cikin tawaga ana cewa jesh annabi ya ta sabon gida an gan babbar tafiya sariya kuwa imma daga gida a dake wasu mutane haka yan kwaro rike ɗan ruwa a ji a kai har wani gari a dawo ko ku an wata da babbar runduna za a misali wani wuri mai nisa haka ya ce to su kuma ware wasu ɗaya mutane su kai hari wata kawai wani wuri sai su dawo daga cikin yashki za a ware su sai su kai hari su dawo su ake asariya kenan a nan in dinga shugaba na je shi ne tahiya ta zai babbar tahiya ko kuwa ɗan ƙaramar rundunar ce za a yi kowace inda ya sa amiri shugaban tawaga ausahu fi khafati bi taqwallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma wannan shugaba wasiya a karan kan shi jagoran ya ji tsoron Allah kan jagoranci da aka bashi yayi abin da yake daidai da shari'a a ta damar taqwallah ya kumshi duk abin da yake na alkhairi na abin abin da Allah ke so da hana da bar abin da Allah bai so a karan kan shi zaman ya ji tsoron Allah da farko shi wa biman ma'ahu minal muslimina khayra kuma ya kula da waɗanda suke ƙasan shi da abin da ke maslaha gare su alkhairi gare su kai ya kai su ga hallaka ko ga mahallaka da abin da kai matsala mana amana ce kuma ya kula da abin da ke mai alkhairi ne ga waɗannan tawaga ta shi kada jagorancin su da shi matsayin shi na jagora ya kai su ya hallakar da su ya sa su abin da bai dace ba bai dacewa amana ce a wuyan shi kenan shi karan kai shi kuma da jama'ar da yake tare da su ya kula da su sun makal sai bayan an shirya komi ci uguzu ala simillah uguzu ala simillah ma'ana ku yi yaƙi da sunan Allah fi sabi da cikin saboda Allah addinin Allah kenan a yaƙin yaƙi ne na addini da neman ɗaukar kalmar Allah haka ga musu kenan aiki ne na Allah da sunan Allah kuma neman ɗauka addinin Allah ƙatilu man kafara billah ku yaƙi wanda ya kafirce ma Allah oguzu ku yi yaƙi na an ka oguzu na ce harko niyyar tashin harko jihadin don Allah nan kuma mana ci gaba a wannan hali na jihadi na Allah ku ci gaba da wannan niyya wala تغلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولدا duk da zai shugaba ya gan haka cewa ku yi yaƙi wala da gudu ka ku yi alghulul shine kwange ma'ana an samu ganima kahin araba wani ya gaban zafi mai yawa ya ɓoye nan duka iyawa rundunar sojojin gaba ɗaya hattara da ɓoye wani abu na ganima ba a gani ba kasan yakan yi mutum ya ga wani abu mai tsada ba a gani ba cikin wani ganiman sai ya ɓoye daga din da hajji hari da filin da yake shi tun da jihadi na kawuri ne shi ke tun da kawuri ne shi ma na aiki ya ɓoye wannan abin yasa kenan aka yi wannan magana wanda kuma nan dukkan annabawa Allah haka abin yake na jihadi jihadi ba naka bane ba hatta yi magana bai Isra'il wannan yaron Musa wanda ya bude wannan ya bude misal Baitul Maqdis ai daga annan masalan shi ne wannan algulul ne cewa an yi jihadi Musa alaihi salam kai wannan yaron wanda ya bude Qudus da bayan Musa ya koma ga Allah Harun ya mutu ba sun mutu ai jihadin da yi wanda da muke cewa babu wanda Allah ya rike ma rana tahiyar rana an ba wannan wannan wannan ba Allah ba yace yayi jihadi yayi jihadi ya zo gaba da a rana kuma da ran juma'a ne da daren subdu su kuma bani Isra'il haramu ne ai duk wani aiki ko shahadi bai ba ba ba komi subdu ta ba aiki ba jihadi ba komi to ran juma'a ne ganin daga ran ta hada ran juma'a a shiga mi daren subdu dan duka dare yawa wani ya hara dare ya da tukwayo duk kwanaki ya an dare a yi wuri yau misali zai muna ganin laraba amma ta yau talata ce kawai wuri talata ne amma yanzu muna cikin laraba yau muke yanzu muna daren laraba ko mu yi wunin laraba ran ta haɗa mu shiga wunin daren alamishi ba a gane haka sai daren juma'a an san wannan kwatan alamishi daren juma'a ne ko kan su misali muna cikin sha'aban ya ga wata da magariba a ina muke a ramadan muke daren daren farko ramadan to haka kenan dare ake fara a kawai to tun da su a shara'arsu sun duba a komi shi kuma ya yi kora kawaran wannan ya yi kora kora ga an aka ce a tsaya a samu tsada sai ce ya Allah a rike mun tashiyar rana a rike mun Allah sa a kiyar masu a rekunan ta tana wuri wani wani mamu kina wani yamu wani Allah a rike mun tashiyar kar ta fada kar ta fada ke nema sa a rekunan ke nema kunan Allah ba shi nasara kuma kayan ta fada ya gama da su an samu ganima mai yawa kayan annabi sallallahu alaihi wasallam duk annabawa musulmi da kan abu aka ganima samu ganima ba a cinta ba raba ganima tara ake wuri guda tara ake wuri guda alama Allah ya karbi jihadin su sai wuta da kallo ga ta gaban kowa komai zinari ya ce azurwa ce wuta zo daga saman gurin shu sai ta kona gaba ɗaya ko ya kallo sai ta kona haka ake musu amma Allah san Allah san rawanin mu da bai ci Allah san rawanin wannan al'ummatawa su mu sai aka halitta mu to kenan irin da aka saba an kare yaki an tara ganima ana jira wuta ta su wuta ta zo kan kare ba abin da ya kone kenan akwai matsala ce fi kun gulu akwai gulu akwai sata akwai kwange wani ya dauki wani abu a bashi ba aka yi ta bincike kowa to sai annabin abin da ya sai kasan su a can kabila gida sha biyu sai ya kira kowane kowane bangaren gidan so mu alama ya gano a wani gida ne za a ware a ina za a bintako abin kowane shugaban jama'a ya zo mu gaisa ana gaisa wanda aka yi satar a bangaren su kama hannun ne riƙe gwani ana ya ce to a cikin koke barawa fi kuma gululu a cikin koke barawa shi kenan za su kenan kawai ga an wani suke ana yi ganowa da aka wani kuma aka samu wani kan sa na zinariya ai abin ya wuce ya abin ya gaje wa gaskiya abin ya gaje wa gaskiya kai kula zinariya a san an jima ana yi gaskiya wani abin ya sa ya kasa ya guri ya ɓoye cikin kaya kan sa na zinariya aka ɗauko aka maida cikin ganima wuta ta zo ta ƙona gaba ɗaya kaga wancan shi ne gulul shi a nasarar salama an yi jihari an kare sai sahabbai ana bin gawaki na shahidai a ce wani ya shahada wani ya shahada Allah ku wani fulan shahid aka zo kan mutum Allah ta fulan shahid annabi ce kalla mu fi nar annabi ce a'a dan wuta ne kuna da baka dan wuta ne sai da biya kan dan wuta ne me na ce ya riga ce guda kata ya ɓoye a cikin kashi riga guda ya ɓoye ba a gani ba annabi ce kan wannan annabi ce na gan shi a wuta hadarin cin kayan jama'a ina ga miliyan ko miliyan Allah kiyaye to to shi annabi annabi ya musu ya musu nasiha cewa wala takulu wala takhudulu kafu yaudara kafu yaudara nan cikin yaudara misali yanzu kuna ku da mutane akwai zaman lahiya babu yake tsakaninku to dan wata manuwa ko a muna zargin kasawar kasace amana mu kaza kaza kaza sai mun je mu ga musu hali kullum mun ga wani su a shi na ga cikin wata yaki da ake na fituhat islamiyya na mu sa lokacin yana da yana yana cikin masu hadin wannan ba da kuma ka Allah ina ga lokacin mawiya ne an ne wani gari irin wani abin da aka lura yan garin za su yi zamba sai mawiya mawiya ce maza maza mu je mu sabko kullum ma biyo su abu musa ya bai sai ji abin da take la taqdiru la tilaba la taqdiru me yasa kici kakku yau dara da kansu annabi sallallahu ya hana muna kakku haramu ne ba dama me haka nan ko da muna tsoron su tsoron wata yau dara su Allah yana maka a takaice ba a yawa mutun yaudara me nan yaudara warware alƙawari ko alƙawari shi ku kai mai harin ba zata in an ce ko da garin da aka ce ko da garin da babu magana ba taɓa zuwa ba ba kai musu hanya kana ka'ida ko balle balle da alƙawari annabi ya hana an ji gari a uku ake gabatar musu kun musulunta kun zama yan uwan mugun shi kenan yanzu ma annabi ya yi haka ma a musuluntar a sa ɗan garin ma wanda ya musulunta shugaban garin a wuce shi ne gwamna in na ka a maka haka in suka ce sun musulunta yan wasu kamar mu da kudu ɗaya za mu kariya da komi da komi in suka ce a'a to shi ne ce to ku biya jizya me wa hatta biyan jizya ba zalunci bane ba na daya wannan daular islamiyya mu za mu kula da kare ku wani bai kama ku hari za mu ku aminci ruwa ba wani zaka muku hari biya kamar aya ke mu ne duk da kahore ne duk da kahore ne basu basu musulunci amma tun da sai a kashin daular islamiyya dole ka muku hari ku kaula wuce za mu yake shi kariya ake basu wannan kudin sa bada ana ba kariya a kare ko duk ba abin duk abin da na cin mutunci ba musu kai ba musulmi kai musu ba ba barin wani ya zo ya musu mu za mu ba su kare mutum kare kan haka za mu kare su kai ba barin mazalmi shi ba haka suke biyan jizya to kenan idan sun ce musu musulunta kuma ba sa biyan jizya da suke yi kenan kaga anan kenan samun kenan barazana kenan sun zama barazana ga islam tunda kenan za su yi bole kenan amma ɗan har kuna san addinin ku me zai na kuka wata jizya sai ta kenan musulunci bai ya kira bai bai tile sa ka musulunta amma ba cewa bai jizya ba ta za ka musulunci wani ba a wannan dauda ce ka ba ta kare ka amma ba ce ka ba ka yi addinin ka yi addinin da ke so kiristanci ne ka ta da majusawa ka ta da majusawa an sun zama cikin zaura islamiyya sai addinin su amma sai da jizya haka kenan maganar biyan jizya wani abu ne wanda yake na ƙarƙashin daular islamiyya kuma za ba kare sauransu kenan ko musulminta ko jizya to wannan ne sun iya kuma to zuke na kun zama kiyafin ada kenan kun zama haɗari ke dole a ku kuma yin bayani kan haka nan shi yaƙi na musulunci kawa adalci ne da shara Allah saman ƙasa wannan ba haɗari ba ne ba ta'adalci ba ne ba jihadin musulunci a aje ne kai mabandace ba mutum ke wani aje a gyara kan a shiga a gyara ka amma tsari na rayuwa kyakkyawar rayuwa na ɓangaren alaƙa da Allah ɓangaren kuma rayuwa kuma ta duniya don za a gyara al'ummar a ba da kariya a yi rayuwa kyakkyawar rayuwa da gaba kenan kawai sara Allah sama ƙasa kun ba za ka musulunci ko da yaki ko da yaki ba magana irin yadda ake musula yadda ake da za ka ba a yi shi ne kenan ya ce kenan kakkuyi wululu kakkuyi yaudara wala tu masilu al-musula menene musula an kama kama ya ɗin ko aka mana kunnan ka a cire da ranka haka na wani abu suke tortir iri-iri tortir suke a kawo ko hannun ka a cire kana dare kuma saka na wani haka an kawo na yi wani masu jihadi da awai jihadin wani azana yi da an kama suna yawon mutum gunduwa gunduwa wannan masu wata jihadi masu awai jihadin wani an haɗa bidiyo na wani abu su kama mutum da ran shi ko ana cire naman shi wani ana biya ba a musula kenan a cire jikin mutum har da tortir bayan an kama shi ba a yi to da ta masilu kakku musala wala taqtulu walida kar ku kashe karamin yaro wanda bai kai shahadi ba ba kashe yaro haka can magana mata ma duk ɗaya ne ba a kashe su a taron ba taron ba tsohon wani ba kan kanin tsohon ba kai shi ya dai ina cikin yaƙi wanda ya gama bai da magan zuwa sun jihadi an kashe kowa an gama gaba da Allah kiyaye to nan yanzu ya ce wa idza laqita aduwaka bil mushrikin fad'u ila thalath khisal shi nan mun zamu kada kenan idan ka gamu da ko iske abakan adawa na nabi ya musa ne suka huta jihadi an ku gamu da abakan adawa ku na mushrikai fad'u ila thalath khisal ku kiraye zuwa guda uku fa'ayatuhun ajabuka ilaiha faqabil minhu kufa anhu wannan uku dole suka amsa kanta ka kame ka taba su ka kame kuma ma'ana ka amshi abin da suka suka suka gabato a cikin hukun wannan kuma ka kame ta kasai ba kinan ba kinan mana ba ku fa'anu ma'ana ka kai su ka kame hannun ka kan taba su ud'uhum ila al-islam farko kira zuwa ga islam fa yana ajabuk fa qabla mun suka awaza maka shikenan qabla mun da su summa ud'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin idan kuma suka yarda na misali kiran tawaga ce ba garin gaba ɗaya bane wanda ya musulunta to yaka kiraye su ila tahawul min dari min adal muhajirin yesu bar inda suke yanzu kai ka zuwa garin ku to ka wutar suke da maka kai je gida mana kai hijira gamar da wanka musulmi fa in abau in wa suka ki sun musulunta suka ki huta su yi hijira su koma dalil muhajirin yace fa akhbiruhum ka ba su labari بأنهم يكونون كأعراب المسلمين matsayinsu kamar sauran larabawa mutanen ƙauye musulmi suna can cikin dajinsu suna musulmi ne bisu cikin daula islamiyya bisu na cikin cikin jama'a cikin al'umma daula islamiyya suna da ƙauyen suna musuluncinsu to su ma haka matsayinsu yake wala yakunu lahum fil ganimati wal fi'i shay ba wani abu da na ganima da za a raba da su alfayu abinda ake samu na tubus ba tare ba da bugawa ba bugawa ba aka yi aka samu to wannan ba a raba ba a ganima da aka da yaki aka samu ba a baku haka abinda aka samu tubus ba a baku ana rabawa mai alfayu misali suna ma'aunin misali da yau kanin misali a irin bani kureza yakin ne da ake a samu iya cikin abin ba buga ba aka yi an je suka ba da kansu irin wannan an samu dukiya mai yawa a samu wani abu a samu wata bilis ba tare da an buga ba turo da abin ba su da haƙƙi a cikin da ba su cikin da islamiyya ba ba su yi jira ba sashen garin su to ba abin da za a ba su na ganima ko wani abu da aka samu na na ganima ko na na damce na abin duniya na na rabo ba su cikin rabo ba illa an yujahidu ma'al muslimin to duk da haka in suna zawwa duk da basu ba ka yi musu amma in suka hutu suka zo suka yi jihadi musulmi ko da ba na suke ba to ana aka samu ganima za a raba su fa inhum abaw in suka ki musulunta suka ki ma'ana suka ki musulunta fa sa'alum jizya to su biya za mu ce haraji ko karo jizya daban haraji daban jizya takas yau da ake biya wanda yake cikin misali mu da ku muna alƙawarin zaman da zamu kare ku kuna ƙasar ku ne ko a cikin ƙasar kake a da musu kudi da gabe musu kudi shi haraji misali daula ta islamiyya masu zawwa cikin ƙasar mu kawo na kayan saida akwai wadanda amala sun za ɗora ma kuɗi kaza ko kuwa mun ce wani gari da yaki sai a ɗora musu suna nan a garinsu abinda muka ci na ganima a garinsu ya a bari a masu a shekara a suka ba da dinar dubu ka za su ba da islamiyya shi na haraji a can kake ko ko kashi wanda wani adaban za ka ba da dukkan misalin cin dabba kaza na ɗaura kuɗi da kamata a ɗaura maka takis da shi takis ta kuɗin haraji shi na haraji amma jizya wannan haƙƙi na kake badawa na karatu kan daular islamiyya ko gana garinku an ci ku a yaƙi za ku ba daular islamiyya shi jizya ya ce fa'inahun ajabu in suka amsa za su ba da jiriya faƙabil minu ka amsa shi kenan a ci gaba sai su kan addininsu fa'in abau suka ƙi musulunta suka ƙi biyan jiziya fasta'in alaihim billahi ta'ala yanzu kurin kuma ka nemi taimakon Allah wa qatilhum kuma ya yi kuma ya yi zuwa anan shikenan sunan barazana anan ba kenan dole abin da abin mutakayya ne ta kon ake yakar su akan jihadi fi sabilillah yace iya ga mu anan abin nan mana kaza abu abin annabi shi ga mu jagoran yaki in za a tahi shi annabi ke wani dole wasiyoyin wasiyoyin da manzon manzon ke yin su da dukkan jagora in zai tura ka babban yaki ne karami ne haka ke kuma wasiyoyin ai kama hanya yace wa idha hasarta ahl hisb idan ka kewaye wasu wani garu ka kewaye shi na wani gari ka kewaye su fa aradu an taj'al lahum zimmatullahi wa zimmatan nabiyyi fala taf'al yanzu sun shiga hannu ba sa kasan naki akan kewaye mutum aka ce bai samun tabbako a wani wuri kuma shi bai iya kuma don ina ka san sai ya zawa ya kaje kai shi duka ne mai kauya kamar da aka kawo babanin kudin sa kenan an kewaye kuma kudi dama to idan suka zo wanda aka kewaye garin ko garin za mu ce sai suka zo to za su mai za a yi sa hannu na yarjejeniya da su amma suka ce mu za mu ɗauki alƙawalin Allah da annabin shi za mu sa hannu a karmu da kai amma alazimin da da akan alƙawalin Allah da manzon shi annabi ce fala ta fa'al kakka yarda kai ne ya gama jagora kakka yarda ka sa hannu kan haka ce walakin ja'al lahum zimmatak ka sa ni ne zan muku ki zaka alƙawari tsakanin ni da ku ne na muku wannan alƙawari da kaza da kaza da kaza da kaza zamu kai za ka magana kai ne ka doki wannan alƙawari haka dangana ma Allah da manzon shi domin ta fa'innakum in takhafaru zimamakum ahwal min an takhafaru an takhafaru zimatallah ce domin ku warware alƙawalin dillahi ne ka alƙawalin ka warware ku ku warware alƙawalin ku na ku na karan kanku yayi sauki a kanku da ku warware alƙawalin Allah da manzon shi wallahi girma gare shi idan ka kudo maka abu mai yawa dan ya ka dan ku samu dan matsala amma ta ku ci da naka ne amma na Allah da manzon shi laifi ne ya girma ka ku ɗauka malar mazan shi a kai shugaban ka ɗauka kai ne ku kuna wannan mu ne muka yi wannan magana da ku za ku yi kaza za ku biya kaza da abuwa ke daina da jinan ake yi to ku yi tsakanin kai shugaban da su kakka ɗauka ɗora ma ka ce zama tilar wasu da ɗana na mashi a su domin warware alƙawalin alƙawalinku ya yi sauki da warware alƙawalin Allah magana kenan yace wa idza aradu an tunzilahum ala hukmi la fala taf'al in suka ce to zamu zo amma hukumcin kamar ce zamu zamu zamu zamu kauya kamar garu ne zamu zo mu ba da kanmu amma za ku mun hukumci akan hukumcin Allah zamu sabko kuma annabi ce fala ka kakkai haka ina zakai da zakai abin da jiji nan mu'amala ba ya wuce ta Qur'ani da kawo nan ba magana ba ta kwa hadisi a abin da zai na mu'amala me kuka kalle su duk ka wajen me kalle su me barazana su kiran shugaban shi zai ji ba gani menene alaka me ya kamata yi da su na alƙawari ne me za a yi don abubuwan abin da jejeniya kenan kai dangana ba kasa kai kace da Allah ne da Allah ba bai maka wayi Allah ba bai da maka balaci Allah ya ce kaza ne ina ji da Qur'ani ba aya ba gana aya bace ba abin da jejeniya na mu'amala sai aka ba shugaban ka ba shi dama ya diba menene ya dace yi kai ya dora ma Allah yace fa innaka la tadri atusibu fi hukmin la ta'ala amla dan baka san ba wannan hukumin zaka kai da su zaka yi daidai da hukumin Allah ko kuwa ba zai zama to daidai ba da na Allah ka amma da man naka baka na Allah ba ka kullun dangana ma Allah magana ya shi hadari wannan kai ne kariya ka dangana ma Allah abin da ce ba da wannan girman yana da girman gaske kana ibn umar ke cewa misali yace da in rantsuwa yi rantsuwa da Allah a kan ƙariya ya yi rantsuwa da wani Allah a kan gaskiya duk rantsuwa ce duk kuma laihi ne amma ce gwanda ya rantsu da Allah a kan ƙariya shi kuma ana da bi ya rantsu da wani Allah a kan gaskiya ya rantsu da Allah a kan ƙariya ya yi mai alheri da ya rantsu da wani Allah a kan gaskiya me yana saboda rantsuwa da wani Allah ka wurci ce a ganin shi rantsuwa da wani da kafirci amma rantsuwa da Allah kan ƙarya laifi ne duk laifi ne amma ce ta gwanda ibn malik ta gwanda rantsi da Allah akan ƙarya ya yi ma alkhairi da wani Allah kan gaskiya kamar wa akwai wasu masar da su ce a takwara maza a rami wani a wajen shi wani kamar da ba rantsuwa ba ce a ko ƙarya ce kake rantsi a rami wannan kirme ne akwai mai kai wani da a rami ne ƙarya rantsi ce a rami ko takwara maza wani ya ka tunda ƙarya ce kai da Allah to gwanda ka rantsi da Allah kan ƙarya wanda ka rantse da Allah akan kayyakar da arabu ko ta kwanan kwata akan gaskiya kiran ba rantsuwa da wani Allah ka wuce ce eh ba a rantsuwa da kowa ya Allah to dama kenan nan ce kenan ka yi aiki da hukumcin ka ne da annabi ce dan innaka la tadri baka sani ba atusibu fi hukmin la ta'ala amla hukumcin ka da Allah ne baka sani ba zaka yi daidai da nan Allah ko ba haka ba a ka tsaya a naka ne hukumcin هيام قال هي نغنى كما تمسيا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته